أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godiya Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 166 kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an an ayatul kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir bin abd al-qadir ar-razi bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin to yanzu za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid a karkashin mas'ala ta 677 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qaddama haruna ala musa alaihi assalam kamar yaya aka yi a cikin alqur'ani Allah ya gabatar da sunan haruna akan sunan musa fi qaulihi ta'ala a wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala fa ulqiya as-saharatu sujadan wato masu sihiri suka faɗi suna sujada qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa wa haruna kana waziran li musa alaihi assalam shi kuma haruna ya zama to wazir nan ba waziri irin na sarki ba ma'ana mataimaki li musa alaihi salam ga annabi musa wa tabi'an lahu an gane ko ma'ana kuma yana mai taimaka ma wato annabi wato musa ne tabi'an mai bin sani kenan an gane ko ko kuma ya zama to taba'an mabiyi na lahu gare shi an gane ko قال الله تعالى الله يتي ولقد آتينا موسى الكتاب mun hakika mun ba annabi Musa littafi wa ja'alna ma akhu mun sanya tare da shi akhahu Haruna dan uwansa Haruna waziran ya zamanto waziri mai taimaka mishi qulna za mu ce inna ma qaddamahu ya gabatar da shi li yaqa Musa mu'akhiran dan suna annabi Musa ya zo karshe fil lafzi a cikin lafazi fa yatanasabu al fawasil sai fawasil da wato karshen ayoyi ya zamanto daidai a'ani ru'usul ayati wato ru'usul ayati karshen ayoyi dan ce ru'usul ba da nufin farkon ayoyi ba a karshen su ake nufi ina fata an fahimce ni to wannan shi ne da yasa sai an ka ce fa qalu amanna bi rabbi haruna wa musa an gane ko kenan nan an gabatar da haruna sannan an ka zo ga musa alhali ya kamata a faɗi musa sannan a faɗi mi sannan a faɗi wato harun sun ka ce to dan a hakkalta mu karshen ayoyi tunda mun faɗa ko darasin da ya gabata cewa farkon ayoyin kafin wannan ayar za ku ga akwai wasu ayoyi da suke karayewa da suratul taha za ku ga tana karewa ne da alif alif alif galibi za ku iske ta waɗannan alifkin ne ake an kai ayatul fasila shi yasa ba a ce bi rabbi wato Musa wa Harun ba to wannan shine abin da malam ya kawo ayoyin da sun ka gabaci wannan aya su an ka hankalta ba kaga idan muka duba a cikin wannan wato sura inda Allah subhanahu wataala yake cewa قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى كاغا ألفتي قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى كاغا ألفتي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا كو تلقف ما صنعوا أو تكراء إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى كاغا ألفتي حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربي هارون وموسى كاغا أنت برب موسى وهارون سيدا من تفاصيل بذاتي بقى wannan shine abin da malam ya kawo sai dai malam ban sani ba ko abin nan bai kawo ba a nan to a cikin suratul a'raf an gabatar da kuma musa akan harun inda allah subhanahu wa ta'ala ce fa waqa al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa inqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun to nan kuma sai a ce na farko lera ayatul fasila ne saboda mi saboda mi fasila kin wato tana karewa ne da nunun da nunun ka gani ayoyin da sun ka zo gaban wannan ayat da waɗanda za su zo bayan ta tunda kaga zai ce qala fir'aunu qa amantum bihi qabla an adana lakum آه، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون كاغنون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف آه، ثم لأصلبنكم أجمعين قاشران دي آه، ذاك ذا wato nunun nunun take karewa shi yasa an hankalta ma gaban kissar da bayan ta to wannan kenan amma bayan wannan waɗansu malamai suke cewa inda an ka gabatar da Musa can cikin Araf bayan abin nan bayan an hankalta ma karewa ayoyi kuma an hankalta ma annabi Musa shine asalin risala nan kuma cikin suratul taha wasu na ganin cewa an hankalta ma ri'aya kuma waɗansu sun ƙara da wata hikima wadda ita babu tabbaci akan ta cewa saboda annabi harun ya gabaci annabi musa ta fuskar shekaru to anan sai an ka gabatar da annabi harun sannan aka kawo annabi musa saboda mi saboda ta fuskar shekaru ya gabace shi to wannan yana buƙatar sai an samu dalili cewa annabi haruna shine yayan annabi musa har suna cewa ko ya girmaye shi da shekara biyu to wannan shi ma yana buƙatar dalili wallahu ta'ala a'lam to wannan kuma ilimi ne mai faɗi kwarai da gaske balagacin qur'ani an gabatar da sammai akan kasai to miyarsa wani wuri a gabatar da sunan wani annabi akan wani annabi wani lokacin a gabatar da ƙasa akan sama su ambatonta wani lokacin a gabatar da kaza akan kaza to duk inda an ka gabatar da wani abu kan wani abu wai menene hikimar da ta sa aka gabatar da shi to duk inda wawun ta zo da harafin atafi zaka gane su innal ladina amanu wa amilus salihati irin wannan to an ka ambaci imani sannan aiki da gari matsala ta fi dubu da zaka fitar balaga karkashin ta duk inda atafi ya zo an ka gabatar da wani akan wani abu an gane ko ko da wani wuri an gabatar da wannan wani wuri an gabatar da wannan ko kuma yasa ma nan an gabatar da wannan akan wannan ko da su ɗaya ne a cikin alkur'ani balaga ce bincike mai yawa balagatu taqdimi wat ta'khir fil hurufi wal af'ali wato wal asma kai bincike akan ta mai yawa matsalar mu ta gaba sai matsala ta 678 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace la yamutu fiha wa la yahya na a cikin suratu wato taha innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya an gane ko ai hattara kuma cikin sabbi akwai thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka can thumma la yamutu fiha wa la yahya nan ko innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya malam ya ce to wal mautu ita mutuwa nan na yi magana har da ne shi malam zai shiga bayani wal mautu ita mutuwa wal hayatu da rayuwa sifata ne min sifatil insani sifofi ne da sifofin dan adam ba ma dan adam ɗaya ba tun da na ana magana ne dan adam amma dai ba dan adam ɗaya ake sifantawa da rayuwa da mutuwa ba wa huma naqidani abubuwa ne kishiyoyin juna daga naqada ne abu ya warware wani fa kaifa yartafi'ani ya za a yi su dauke ya za a yi kishiyoyin abu biyu a ce mutum ba makareci bane kuma ba mai gaskiya bane kamar yadda mu'tazila sun ka fada cikin hatsari suka ce mutum idan ya aikata sabon Allah ka ba'ira shi ba a ce mai mai imani kuma ba a ce mai kafiri kuma bainar manzila bainar manzila ta ni to kaga wannan ai akwai wato rudu da hayaniya a cikin wannan karkashin wannan to a ce mutum bai da rai kuma a ce bai mutu ba to kaga gashi nan dai malam yace kullu zamu ce almuradu la yamutu fiha ba zai mutu ba a cikin ta mautan yastarihu bihi mutuwa wanda zai huta wala ya haya ba zai rayu ba hayatan tanfa'uhu rayuwa wadda za ta amfane shi wa yastalizzu biha wadda zai jin daɗi da ita shine abin da ake nufi athani abu na biyu annal murada abin da ake nufi inji waɗansu malamai la ya mutu fiha ba zai mutu ba mautan muttasilan mutuwa wadda take sadadda an gane ko wala ya haya hayatan muttasila ba zai rayu ba rayuwa wadda take ta doge kenan wadda ta doge shine muttasilan abin da ya doge bal a'aha kullama mata duk lokacin da mutumin shiddatul azab saboda tsananin azaba wa'ida hayyan Allah zai zai dawo da shi rayayye li yazuqa al'azaba dan ya dandana azaba hakaza wato 70 marratan an gane ko hakaza li yazuqa al'azaba hakaza sai ya dandana azaba haka 70 marratan so 70 fi miqdari kulli yawmin wato a cikin kowane yini so 70 zai yi irin wannan zai zai mutuwa kenan min ayyamid dunya na rayuwar duniya haka na za a yi ta mai da shi wato kenan mutuwa saba'in zai rinka yi a kowace wato rana na ranakun duniya ka ku ga mutuwa ai ta yawa to almuhimmu dai Allah kai mu tsari da wuta da abin da zai kai mu zuwa ga wuta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 679 malam yace fa in qila idan aka ce al khawfu tsoro wal khashyatu da tsoro wahidun guda ne fil lugati a cikin luga fa kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce la takhafu darakan ولا تخشى ده الله يتمع النبي موسى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر لا تخاف دركا ولا تخشى أن أسر بعبادي دي نافع ده أبو جعفر ده ابن كثير سنة كرنتا أن أسر بعبادي أن أسر با أن أسر با ده همزة الوصل سكي كرنتاوا بعد همزة قطع با أن أنسر بعبادي ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر لا تخاف دركا ولا تخشى لا سيتضمن تواتو أبن نبا wadda take mafi ili mudari'i na jazma bace amma an kace la takhaf darakan a qira'a ta hamza kuma sai an kace wala takhsha to akwai abin da an ce la takhafu kaka ji tsoro wala takhsha kaka ji tsoro fi'li mudari'i ne marfu'i da alif to amma an kace la takhaf an yi masa jazma lamun nahyi ce kaka ji tsoro to kuma wala takhsha ya kamata a ce wala takhsha sai kuma an ka kawo alif sun ka ce da ayatul fawasil waɗansu sun ka ce a'a saboda abubuwa daban-daban taujihin wannan sai ka kuma cikin al-muhtasab libni jinni da kuma qala'idul fikr fi taujihil qira'at al-ashr sannan kuma ka kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun ka kuma cikin al-bahr al-muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi kaga yadda malamai sun kai taujihin ita wannan qira'a din to al-muhimmu dai Allah ya ce ma annabi Musa la takhafu kakka ji tsoro darakar rishika a cin maka kenan wala takhsha kuma kakka ji tsoro to kuma da alkhawfu da alkhashiya duka ɗaya ne kenan wani sai zo ce to cikin qur'ani ba ashe akwai kalmomin da ba a da bukatuwa zuwa gare su kuma an ce akwai hikima da balaga yace kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi la takhafu darakan kakka ji tsoron lihaqan min fir'auna fir'auna ya cimma fir'auna ba zai cimma ka ba wala takhsha gharaqan kakka ji tsoron nutsewa fil bahri a cikin teku kama ta kulu kamar yadda zaka ce la takhafu zaidan kakka ji tsoron zaidan wala takhsha amran kakka ji tsoron amr walau kulta da ka ce wala amran saha kiran da ka ce la ta khafu zaidan wala amran yace sah wala da ka ce haka nan wala amran saha ya inganta babu matsala wa kana aujaz kuma shine mafi takaita cikin magana walakin idza a'atta al-fi'l sai dai idan ka maimaita fi'ili kana ya kasance a kada kiran shi an mafi karfi in ka ce wala wala kenan wala takhsha amran wa amma fil ayati malam yace amma a cikin aya falamma lam yakun maf'ul al-khashyati mazkuran dan saboda ba ambaci fi'ili na tsoro ba na khashiya shi wancan na khafa an faɗa masa fi'ilin sa la takhafu darakan amma wala takhsha kakka ji tsoro ba a faɗi menene ba maf'ul bihi abinda tsoron zai afkuwa zuwa akan akan sa yace zukira al-fi'lu thariyan sai an ka ambaci fi'ili na biyu wato karo na biyu li yakuna dalilan alaihi dan ya nuna dai zamanto dalili akan abinda an ka shafi din وخولف بين اللفظين أن ساقا لفظين لفظين الخوف دعنا الخشية رعاية للبلاغة نا أهن كالتام بلاغة تا القرآن نا فتا أنفهم جيني ما لا يتي وقيل ونسو ما لبسون تي معناه معنسا لا تخاف دركا على نفسك ككجي صورون أتمك فرعون يتم ولا تخشى دركا على قومك ككجي صورون فرعون يتم متاننك تند إن كورا تي كورا ولو كتن كي كينا ذاك نقولو كتسيدا كبر سورا wal awwalu indi arjahu bare yace kai ni dai amsa wadda malamai sun ka bayar ta farko ni ta na yadda da ita ta hukunta min a raina to ala ayyati hal wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala din amma abin da ya kamata mu fahimta anan shine da anka ce wala takhsha kakka ji tsoro ana iya bambanta su ta fuskoki daban-daban tunda an kawo alkhawfu da alkhashiya la takhafu darkan kakka ji tsoro a rishke ka wala takhsha kaka ji tsoron wani abu ma gaba daya ko ma menene kinan sai an ka fara da khas shine abin da yanzu ake magana kan shi abin da Annabi Musa ji tsoro sannan an ka ce zuwa ga am kaka ji tsoron komi domin hasful maf'ul ko hasful muta'alliq min siyagh al-umum inda ba'd al-ulama yana nuna dukkan komi ba an gane ko illa ma dalla dalilun ala ikhraji sai an samu abin da dalili ya fitar da shi kenan wala takhsha kaka ji tsoron komai kuma shikenan magana ta kare banda ma wannan din da an kai magana kan shi komai ma kaka ji tsoro ba ma sai an sa teku ba wannan ana irin babu ta fuska al'amu wal al'umum wal khusus fuska ta biyu kuma abinda malaman usulul fiqh suke cewa wato wajhul infikak an gane ko la takhafu darakan wato kakkaci tsoron a rishke ka an gane ko kenan a yanzu wala takhsha kakkaci tsoro fil mustaqbal abinda zai zo gaba sai a bambanta ta fuskar abinda ya wuce ko abinda yake yanzu da abinda kuma zai zo gaba nan ba ana bambanta su sannan kuma waɗansu wannan zai kai mu ga mas'ala ta at-taraduf da kuma at-taqarub al-khawfu tsoro al-khashiya tsoro to kaga malaman zauri suna da dubara wanda suke yi wani lokacin sai su bambanta su ce la takhafu kaka ji tsoro wala takhsha kaka yi sauna dan saboda su yi bambanta tsakankanin su ta fuskar lugha amma shin akwai at-taraduf a lugha ko babu wadansu malamai suka ce da al-khawfu da al-khashiyatu duk ma'anar su daya tsoro tsoro ne kawai dai za a bambanta da su kenan an yi at-taraduf asalin at-taraduf shine abin da yazo kusa da wani abu amma da ana nufin ma'anar su dai sun haɗi kul asa an yakuna radifa lakum ba'd alladhi tastajirun wadansu malamai suka ce a akwai bambanci taqarubi na akwai tsankanin su sun ka ce al khashiyatu ashadd min al khawfi tunda sun ka ce Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama bai ce inna ma yakhafu Allah ba yakhsha yake tsoro kenan tsoro na na khashiya yafi na al khawfu amma wasu malamai suka ce wannan akwai rauni gare shi domin Allah ya ce fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ina fata an fahimci ni kenan nan ana zancen tsoro ko ko sun ka ce a nan tsoro ne na ilimi shi ko alkhawfu tsoro ne wato wanda yake na da alaka da wato abubuwan da ake gani shi yasa sai aka ce alkhawfu wato galibin tsoro na alkhawfu yana da alaka ne da abin da ana ganin shi bindiga ko abin da ya kamata haka shi ko alkhashiya yana da alaka ne da zuciya abin da yake da alaka da imani da aqida haka dai su malamai suke kokarin bambanta su to bincike ne mai yawa na at-taraduf da kuma at-taqarub da al-addad cikin ilimin larabci da ulumul qur'an da usulul fiqh da kuma al-mushtarak al-mushtarakul lafzi da al-mushtarakul ma'nawi da al-mushtarak bi maddatihi da al-mushtarak al-mutadad an gane ko wato duka akwai su ɗalibin ilimi ya kamata ya fahimci wannan kafin ya zo ya kammala littattafan shari'a da bayani na ayoyi wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje a ƙarƙashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam to da haka ne yayi bayanin kuma qira'o'i hamza ya karanta la takhaf darakan wa la takhsha a larabci ya kamata a ce wala takhsha tunda an ce la takhaf an yi masa jazma wala takhsha ya kamata a ce sai an ka kawo alif to kinan kaka akwai kuskure na shi na nice mutum ya duba wala takhsha sun kace saboda ne ayatul fawasil aya ana son ta kare da irin wannan wadansu kuma malamai sun kai taujihin tare da wasu maganganu daban-daban na faɗi littattafan da ɗalibin ilimi zai iya dubawa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 680 malam yace fa in kila idan an kace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada kidan wa adalla fir'aunu malam ya kawo fir'auna ya batar da mutanensa suratu taha aya ta 79 yughni an qawlihi ta'ala ya wadatar da a ce wa ma hada bai shiryar da su ba suratu wato taha aya ta 79 ne har yanzu kiran karshen ayar malam ya ce to wa mufidun fawqa fa'idatihi fa kaifa dhukira ma'ahu an gane ko wa mufidun kenan maganar da an ka ce wa adalla fir'aunu qaumahu yughni an qawlihi ta'ala ya wadatar daga a ce wa ma hada bai shiryar da su ba wa mufidun fawqa fa'idatihi kuma yana bada ma'ana ma wadda ta wuce ta wa mahada an gane ko domin an ce ya batar da mutanensa to ai shi bai ma shirya ba an gane ko to min shi batacce ne ya batas yayi a ce wa mahada fir'auna bai shirya ba an gane ko to menene ake son a ce ko kuma an ce bai shiryar da su ba ai ba dole bane in baka shiryar da mutum ba ba da yake ka batar da shi ba domin akwai wanda ba shi ya batar da kai ba amma bai shiryar da kai ba kenan shi wannan fir'auna ya batar da mutanensa ya fi ma'ana fadin ma'ana kenan a zahiri wa mufidun fawqa fa'idatihi to fa kaifa dhukira ma'ahu mara yace to shi yana bada fa'ida nau adalla fir'aun qawmu yana fada fa'ida fiye da wa ma hada to fa kaifa dhukira ma'ahu ya anka kuma anka ambaci wannan kalma ta wa ma hada kulna yace ma'anahu zamu ce wa ma hadahum fir'aun bai shiryar da su ba ba'da ma adallahum bayan ya batar da su fa innal mudill domin shi mutumin da ya batar da mutum al mudillu in an kai mudadun kasra wanda ya batar al mudallu an gane ko wanda an kabatar in an yi mata wato fatha to almudillu malaman sufi sun ce asalin shi almudlilu shi ko wancan almudallu asalin shi almudlalu to almudillu wanda ya batar qad yuhdi yana iya shiryarwa ba da idlalihi bayan ya batar da mutane mutum ya gane yayi abinda bai dace ba fito ya ce jama'a wallahi kuskure nayi wanda shine abinda ake bukata mutum yana akan aqida da ba ta da kyau ko yana akan wani kuskure ya dawo ya ce yayi kuskure ko ko ka faɗi wata magana a ilmance ka gane akwai kuskure sun ka fito ka ce jama'a wuri kaza mas'ala kaza a rana kaza ko a wuri kaza na faɗi mas'ala ko ko na manta ranar amma na taɓa faɗar mas'ala kaza amma kuskure na sai ka dawo to amma sai shi ɗaya zai ce maka ai kai babba ne an san ka kana da kima kana da daraja za a yi ka dawo to kaga nan malam yace mun da batar da mutane yana iya ya dawo amma shi fir'auna bai daga cikin su Allah kai mana tsari athani abu na biyu anna ma'anahu abinda ake nufi wa adalla qaumahu fir'auna ya batar da mutanensa wa ma hada nafsuhu ko bai shirya da kansa ba an gane ko shi sai mutum ya batar da kai kan mutu akan halaka daga baya gane halaka ta yi tuba shi ya tuba Allah na ya gafarta mishi ka kai ka halaka da haka ai hattara الثالث أبو نأكو أن معناه abinda ake nufi wa adalla fir'aunu qaumahu an ad-din fir'auna ya batar da mutanensa daga addini wa ma hadahum tariqan fil bahri kuma bai shiyar da su ba hanya zuwa ga teku kina hanyar da za su tsira wadansu malamai sun tafi akan haka ar-rabi'u na hudu anna qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma hada bai shiryar da su ba ai tahakkumun bihim kama an yi izgiri na wani nuna kaskanci ne zuwa gare su asalin tahakkum ana ce mutun yayi izgiri zuwa ga abin da to dama kafirai tun da sun yi izgiri da ayoyin Allah kinan sakamako na tahakkumun bihim kamar Allah ya yi izgiri ne da su ya kaskantar da su ne fi qaulihi li qaumihi saboda fir'auna ya ce ma mutanensa wa ma ahdikum illa sabilar rashad fir'auna ya ce ai ba komai nake shirye da ku ba sai hanya ta gaskiya ta shari'a suratu ghafir aya ta 29 to sai Allah bayan halakar da su ya ce wa hada fir'auna bai shirye da su hanyar shirya ba Allah ya dora su bisa ga hanyar halaka sun halaka Allah kai mana tsari da irin wannan to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da wato malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala sai mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 681 malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila kad anjaynakum min aduwikum haqiqa mun tseratar da ku daga maƙiyinku wa wa'adnakum janibat turil ayman sannan mun yi muku alƙawari a gefen dutsi na dama gefen dutsi na dama shine wato wannan wato qira'a da anka kawo to idan muka duba wannan aya ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum idan muka duba hamza da kisa'i da khalaf sun karanta qad anjaytukum kamar da ya kuma zuwa ga Allah yana magana kai tsaye qad anjaytukum na tseratar da ku an gane ku qad anjaynakum kuma mun tseratar da ku to annunu lit ta'zim ba tare da shin akwai Allah daban-daban ba nan girmamawa ne wa wa'adnakum janibat turi wato al-ayman wa wa'adnakum an gane ko imamu hamza da kisa'i sun karanta da khalaf wa wa'adtukum an gane ko wa wa'adtukum janibat turi al-ayman sannan kuma ووعدناكم جانب الطور الأيمن أبو جعفر دا أبو أمر دا يعقوب المدني البصرياني شكو أبو جعفر أنقاليكو المدني سنكرنتا ووعدناكم با ووعدناكم با كنا كنا أكوي قراءة ووعدناكم أكوي قراءة ووعدناكم أنشري ألف أنقاليكو an cire alif kenan a ƙarƙashin wannan kira'a sannan akwai kira'a ta kisa'i da khalaf da abu ja'far wa wa'adtukum sai zaman to duka wa'adnakum mun yi muku alƙawari wa'adnakum mun yi muku alƙawari mai ƙarfi ko ko wa'adnakum mun yi muku alƙawari ku kuma kun karɓa na haɗuwa sai an ka zama to an hankalta mu kila tarafaini ko kace litta'kidi ko ko li'annahu muta'alliqun bit tarafaini wa'adtukum kuma Allah ne ya ɗauka musu alƙawari kamar khitabin ne yadda Allah ya isar da shi zuwa gare su kai tsaye wa'adnakum da wa'adtukum duka dai wato ma'anar kira'o'in ba su cin karo da juna ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai nan Allah ya faɗa yace adafa almuwa'adata ilaihim Allah ya danganta alƙawari zuwa gare su dan ya ce wa wa'adnakum wal muwa'ada inna ma kanat li Musa alaihi salam to ai kuma alƙawarin ya kasance ga annabi Musa ne wa'adahu Allah ta'ala Allah ya yi masa alkawali janibar turil aiman wato gefen dutsi na dama li'itiyanihi taurata dan Allah ya bashi at-taura to ya anka kuma an ce bani isra'ila malam yace kulna zamu ce almuwaada nan da aka aka ce almuwaada alkawali wa in kanat li Musa alaihi salam ko da dai da annabi Musa ne Allah ya yi ta walakin na halan ma kanat li inzali kitabin domin da ta kasance saboda a saukar da wani littafi ne bi sababi bani isra'ila saboda amfanin bani isra'ila wa fihi bayanu shari'atihim a cikin shi akwai bayanin shari'ar su an gane ko wa ahkamihim da hukumce hukumcen su wa salahi ma'ashihim akwai kyautata rayuwar su wa ma'adihim rayuwar su ta duniya kenan wa ma'adihim da makomar su ta lahira udifat ilaihim almuwa'ada sai an ka danganta alkawali zuwa gare su bi hadhihi mulabasa saboda wannan cudanya da galabisa ya ya sanya abu to sutura tana cudanya da jiki to almulabasa abin da ya cudanya saboda wannan cudanya da an ka samu ta cewa abin yana da alaka da su kana iya cewa saboda wannan alaka walittisal saboda wannan saduwa ta alaka tsakankanin su to shi yasa sai an kai wannan to wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan wani lokacin ana danganta wahayi zuwa ga annabi wani lokaci a danganta shi zuwa ga al'ummarsa to ya an danganta shi zuwa ga annabi saboda an yi masa wahayi fa auha ila abdihi ma auha wani lokacin sai a ce an yi wahayi zuwa ga al'umma annabi to ko ya zamanto wahayin ilhama ne ko ko ya zamanto wahayin ana nufin ta fuskar annabin su wa id auhaitu ila alhawariyina ba ana nufin duk hawariya annabawa bane a'a an yi musu wahayi na ilhama su karɓa ko ko Allah ya musu annabi Isa wahayi cewa su bi shi wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli kuma tana yiwa dukkan guda biyu Allah ya musu wahayin ilhama don in Allah bai musu wahayin ilhama ba za su karɓa ba sannan kuma Allah ya ma annabi Isa wahayi shi yasa kuma an ce an sabkar da littafi an ce laqad anzalna ilaykum kitaban an sabkan muna mu aka saukan ma littafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ta fuskar shi zamu samu to yana da kyau ɗaliban ilimi irin waɗannan abubuwa su fahimci yasa an kace an saukan ma annabi da littafi an saukan ma al'ummarsa an gane ko ko kuma a ce misali wato an ba annabi littafi an ba al'ummarsa littafi menene ake nufi da bayarwa shi an bashi kai tsaye kuku kun gada ne ko ko an bashi ku kuma ku karanta ku karba ga hannunsa to irin wannan ya kamata mu fahimci su kenan da an ka ce an yi alkawali da annabi Musa wa wa'adna Musa sannan kuma an ka ce an yi alkawali da bani Isra'ila wa wa'adnakum saboda shi annabi Musa in ya karbo littafin duk bani Isra'ila za su za su amfana da shi ina fata ana fahimta ta shikenan magana ta riga ta kare dan haka irin waɗannan abubuwan ya kamata ɗalibin ilimi ya san su kafin yadda zai to kare su ko wahayi a ce an yi wahayi a'a an yi wahayi zuwa ga al'umma ana nufin an ba ta littafin annabin ta saboda ta fuska annabin ta samu ba ana nufin kowane an yi masa wahayi ba a turo masa mala'ika jibrilu ya kawo masa wahayi kawai ne fake da wannan shi ma ya ce ya za annabi koko ya ga mala'ika jibrilu Allah kai mu da tsari da irin wannan wato munanan aqidu da suke wato yaduwa a kasashen musulmai saboda ai kokari a halakar da al'ummomi yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 682 a cikin wanda littafi na as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa menene ya sanya ka kai gaugawa daga barin mutanenka ya kai annabi Musa su'alun an sababil ajala an tambayi Musa meye dalilin da yasa ya gaugawa fa inda Musa alaihi salam domin shi annabi Musa aminci Allah ya tabbata a gare shi lamma wa'adahu Allah ta'ala lokacin da Allah ya masa alƙawalin haduwa shi kuma ya alƙawalin zai hadu da Allah bi inzalit taurati alaihi Allah zai suka mishi da at-taura bi janibi turil ayman ga wato gefen dutsi na dama wa arada al-khuruj ila mi'ad rabbih yaso kuma ya hita zuwa ga haduwa da ubangijinsa alƙawalin haduwa da ubangiji ikhtara min qaumihi 70 rajulan ya zaɓi mutum saba'in su abotakance shi ya sahabu na hu ila zalikal makan don su abotakance shi su ta yi tare shi ke har zuwa wannan wurin sun masa baƙahun sai annabi musa ya gabace waɗannan mutum saba'in shauƙan ila rabbihi saboda bege zuwa ga ubangijinsa da ƙaunar da yake ma ubangijinsa wa amarahum bili haƙihi ya umarce su da cewa su biyo bayan shi kinan su rishike shi fa'uti ba ala zalika sai allah ya zargi annabi musa akan wannan وكان الجواب الجواب المطابق امسا wadda ta dace ba Allah an ya kula yace an ya kula yace talabtu ziyadata ridaka abin da yasa na yugo ga wani barsu don neman ƙarin yardarka aw shauqi ilaika ila liqaika koko saboda tsananin begen haduwa da kai watan jizi wa'adika da kuma kokarin son ka wato cika mini alƙawarin da nake son ka yi wato gaugawar son ka cika mini alƙawarin ka ya ce to fa kaifa qaddama ma la yutabiqu su'al ya aka shi annabi Musa sai ya bada abinda bai dace da amsar da aka yi masa ba wa huwa qawluhu shine hum ula'i ala athari wadancan suna bayana da an ka tambaye shi me dalilin gaugawar ka ya kamata shi a'a ga dalilin da yasa ne gaugawa amma sai kuma yana bada amsa kan mutanen da su ba sa ce suna can a bayana to ya an kai tambaya da amsa ba su zo daidai ba malamai suke cewa kulna za mu ce ma wajahahu rabbuhu bihi tadammar shay'ani abinda Allah ya fuskanci annabi Musa da shi da tambaya wajahahu kina daga alwajhu ne wato abubuwa ne guda biyu tadammar shay'ani ya kumshi abubuwa guda biyu inkarul ajalati wato fi nafsiha kenan tambayar da Allah ya ma annabi Musa kamar akwai nuna musu ga wannan gaugawar da yayi ba a so ta ba kenan wasu ali an sababi ha kuma an ka tambaye shi ni addalilin yau gaugawar fabada Musa alaihi salam sai annabi Musa ya gauga wato ya fara bil i'tizari ya bada uzuri amma ankarahu ta'ala alaihi game da abinda Allah ya masa musu bi annahu lam yujad minhu illa taqaddumun yasir kenan shi annabi Musa sai ce bi annahu shi lam yujad minhu ba a samu komai ba da gare shi illa taqaddumun yasir sai dan gabaci kadan da ya dan riga su la yu'taddu bihi fil ada wanda ga al'ada ba a lissafawa da shi kama ya taqaddamul muqaddamu jama'atahu wa atba'ahu kama ya taqaddamu al-muqaddamu kamar yadda al-muqaddamu ya wato ya taqaddamu al-muqaddamu wanda an ka gabatar cikin jama'a yake gabatar jama'atahu jama'a sau atba'ahu da magoya bayan sa suna baya yana yana gaba suna baya amma babu nisa tsakanin su ko ba haka ba haka ne manya suke a duniya da su da wato masu bibiyar su ثم أقب العذر بجواب السؤال sannan ya biyo baya aqaba kenan ya biyo bayan uzurinsa bi jawabi su'al yabba Allah amsa anis sababi akan sababin da yasa ya gaugawa bi qawlihi yace wa ajiltu ilayka rabbi litarda nayi gaugawa ne Allah zuwa gare ka litarda Allah subhanahu wataala wato danka wato yarda kenan wannan shine abinda wato amsar kina amsa duk ta shafi abubuwa guda biyu ya faɗi dalilin da yasa ya baro mutanensa yabba Allah amsa cewa ba nisa bane mai yawa sannan kuma gaugawa shi ya bada dalilin da yasa yi ta shine cewa yayi gaugawa Allah subhanahu wata'ala dan Allah wato ya yarda da shi shine abinda wato abinda ya karan ya faɗa sannan qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda an gane ko akwai qira'a qala rabbi hum ula'i ala ithri an gane ko qira'a ce ta ruwais wanda ɗaya ne daga cikin qurra ko mu ce ruwati na yaqub to wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 680 wato da uku malam yace fa in qila idan aka ce alaysa anna a'immatan lugha ashe ba malaman lugha qalu sun ce ba al'iwaj bil kasri fil ma'ani yan an ka ce al'iwaj bil kasri yana da alaka da abinda ba a gani an gane ko shine al ma'ana abinda an ma'ana kina abinda ke da alaka da ma'ana ko kuma abinda ba a ganin sa wa bil fathi fil a'yan amma kuma in yana da fatha yana da alaka da al a'yan abubuwan da ake gani zatin su wa li hadha qala sa'lam dan haka ne sa'lab yace wa taqulu fil amri kana cewa cikin al'amari an gane ko waddini da addini sai ka ce iwajun iwaj za ka ce da kasra tunda al'amari wanda ba a gani da addini abubuwa ne wanda ba ganin lamari in ka ce lamari yana tafiya yadda ya kamata ai ba ganin lamari aka ba a gani yana tafiya in ka ce addini kuma addini yanzu ai ba addini ba ganin shi aka yana tafiya ba amma in ka ce akwai karkata cikin shi kuma ba a ganin wannan karkata hakan ga da ido da ido wa fil asa wa nahwiha amma ai an ka ce asa sanda kenan wa nahwiha da abin da ya kama da asa sanda wanda ake gani sai a ce wato awaj akwai wato karkata sai ai ma'ainun fatha kal jibali kamar duwatsu wal ardi da ƙasa fa kaifa sahha fiha al maksur fi qawlihi ta'ala ya akai sai anka kawo mai kasra game da ƙasa inda yace la tara fiha iwajan wala amta baka ganin karkata a cikin ƙasa ko tudu to kaga ya kamata a ce la tara fiha awaj domin awaj shine ke da alaka da abin da ake gani amma sai kawo kasra me a hikima wannan malam yace kulna zamu ce qala ibn sikit ibn sikit yace kullu kullu ma kana mimma yantasibu duk abin da ya kasance yana yin tasabu ana iya kafa shi ya tsayu kal ha'iti kamar shinge ko mu ce kamar katanga wal udi kamar icce qila fihi wato awaj sai a ce yana da awaj karkata wal iwaj bil kasri shi ko duk abin da ake yake da kasra an kai ma ainun kasra afwan ma kana fi ardin abin da yake bisa doron ƙasa ne kenan au dinin ko addini au ma'ashin ko rayuwa tafsalar rayuwa yace to fala fa ala hadha la iskala in mun dauki wannan to babu iskali kenan don saboda ita ƙasa ita ma ta shiga ciki ko abin da ke cikin ƙasa na fata an fahimce ni ma'ana abin da bisa doron ƙasa yake sabanin katanga ita za ta yi sama icce zai tashi sama to abin da yake shimfiɗe akan ƙasa sun ka ce to shi ana shi ana masa amfani da wato kalimata al-iwaj الثاني amsa ta biyu annahu arada bihi nafiyal i'wijaj a'a nan Allah yana nufin ya kore karkata alladhi yudraku bil qiyas al handasi wanda ake ganewa da lissafi na injiniya wanda kun san akwai injiniyoyi na hanya wanda suke auna karkata hanya wanda su suna nasu lissafi wala yudraku bi hasatil basar kuma irin wannan karkata ba a ganin ta da ido dole sai an sa lissafi da wani ma'auni ko canda ana amfani da igiyoyi da kuma sauran abubuwa na lissafi yanzu kuma ana amfani da na'urori na zamani da aka wato kera kenan malam yace to wadhalika wadhalika iwjajun lahiqun bil ma'ani irin wannan karkata an gane ko tana ana rishikar da ita da abin da ba a gani domin domin abin da dole sai an shiga lissafi ko ko sai an kawo igiya ko ko sai an shiga na'ura a wannan zamani ai ba a ganin shi da ido kenan ya koma irin karkata ce yanzu kasa a ce ba a an kaso an ka dora na'ura ba a ga karkata ba na'ura ce za ta ganin wannan karkata kidan wannan ya nuna cewa abu ne wanda ba a ganin shi da ido misali ya ce to wa zalika iwajun lahiqun bil ma'ani falidhalika qala fihi iwajun bil kasri shi yasa Allah ya ce manan kasa iwajun an gane ko an ka ce la tara fiha iwajan wa mimma yuwaddihu hadha abinda yake nuna wannan inji malam law sawaita qit'ata ardin ghayat at-taswiya da a ce ka daidaitar da wani yanki na ƙasa misali ko mu ce wani wato wani yanki na ƙasa ko wata abin nan wani yanki na ƙasa dai ka ɗauki wani wuri ka daidaita shi ghayata taswiya iya ƙarshen yadda zaka daidaita shi bi muqtada nazari al-aini irin yadda ido yake kallo bi muwafaqati jama'atin min al-busara kuma tare da cewa waɗansu mutane masu kallo sun yi sun yi muwafaqa sun yadda da abin da ka aikata ma'ana sun sun yi baki ɗai da kai an daidai an daidaita an ce abin haka yake wattafaqtum kuka yi baki ɗai kuka yadda cewa ala annahu lam yabqa fiha iwajun qattu kun ka ce wannan kasar babu wata karkata tare da ita thumma amarta al-muhandis sai ka umurci injiniya na hanya an ya'tabiraha ya jarraba ta shine i'tibarin nan asalin i'tabara kamar ga wato ketarawa ko kuma ka dauki abu amma na an ya'tabiraha ya jarrabe ta an gane ko ba mu sani bella ko an ya'tabiraha ne sun ka sun ka maida ainun amma kuma ko an ya'tabiraha daga i'tibar ne wato i'tibar ka kalli abu fa'tabiru ya ulil absar an ya'tabiraha ya hankalta mu wannan hanya ya lissafa ta bil maqayis al handisiyya da kiyasi na lissafi na injiniyoyi to waje da fiha iwajen tabbas zai samu karkata fi fi ghairi mawdu'in ba wuri ɗaya ba walakin nahu iwajun sai dai karkata ce la yudraku wanda ba a gani bi hasatil basari da wato ido kenan da gani fa nafa Allah ta'ala zalikal iwaj sai Allah ya kore karkata wanda ba a gani da ido lamma latufa saboda irin wannan ganin latufa yayi karanci wa dakka ya karanta kwarai anil idraki ga ido ba za a iya ganin shi ba fakana ya kasance li diqqatihi saboda karancinsa wa khafa'ihi da boyuwarsa an gane ko mulhaqan bil ma'ani za a siffanta shi da wanda sai da wato abubuwan da ba a gani ma'ana kenan za a siffanta shi kamar da karkata ta addini ko karkata ta tunani kenan ma'ana karkata ta tunani ba a ganin ta amma kuma sai an kare sukar da shi saboda ba a ganin wannan da ido dole sai an samu masana sun tsaya sun yi lissafi sun auna sun sa wani lokacin in a wannan zamani ne sun sa na'ura sannan a ga wannan karkata to shi yasa sai an ka ce la tara fiha iwajan ba a ce la tara fiha awajan ba a wannan amsa ta biyu duk da ke wadansu sun ce duk abin da ke kwance bisa doron kasa shi ma ana ce mishi iwaj to in an faɗi wannan babu wani iskali amma an ce a'a duk abin da dai ido suke iya gani to shi ake ce ma awaj abin da ba a gani ki da alaka da ma'ana da tunani shine ake ce ma iwaj to kuma sai an ka ce ma kasa la tara fiha iwajan to nan sai a dauke shi saboda mi saboda ba a ganin wannan karkata da ido dole hatta da karkatar da a injiniya ma sai yayi lissafi ko ko ya sa na'ura da ganinta to a kiyama Allah ya kore wannan balantana kaga wanda az-zahiri kidan ba ka ganin ma wanda ta koyu balle ni balle wanda az-zahiri la tara fiha iwajan wala amta wannan yana daga cikin balaga ta alqur'ani irin yadda yake amfani da kalmomi kwarai da gaske to eh mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta wato 684 malam yace fa in qila idan aka ce inna Allah ta'ala akhbara anna Adam alayhi salam nasiya ahdallah Allah ya bada labarin cewa annabi Adamu ya manta alƙawalin sa wa wasiyatahu da wasiyarsa wa akala min ash-shajarati sannan ya ci daga itanya bi qawlihi ta'ala Allah yace wa laqad ahidna ila Adam haqiqa mun riki alƙawli ga annabi Adamu fa nasiya sai ya manta wa idha kana al-fi'lu idan fi'li ya kasance wa idza kana fa'ala dhalika nasiyan idan ya kasance annabi adam ya aikata wannan yana mai mantuwa fa kaifa wasafahu bil isyani ya anka kuma Allah ya sifanta annabi adam da saba mishi wal ghawayati da kuma abkawa cikin wato aiki mai kai zuwa ga halaka bi qawlihi ta'ala da Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fa gawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa fa gawa sai ya wato abin nan nan ba a cewa ya halaka ma'ana fagawa ba irin halaka ta shiga wutar jahannama ba ya fada cikin hushin ubangijin shi ya ce to fa'aqabahu alaihi sai Allah ya ma annabi Adamu uquba ma'ana ya sakan ka mishi da abin da aikata bi a'azmi anwa'il uquba da mafi girman uquba wa huwa ikhraju min aljanna shine an fitar da shi daga cikin aljanna to kuma an ce mantuwa ce yayi shi ko ba a kama mutum da mantuwa to wadansu malamai suna ganin a'a rashin kamu da mantuwa ya shafi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne an ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana yana nuna cewa wato mu ne an ka dauke ma wannan da kuma cilasta suwa suna ganin dukkan su wannan khasa'is ne daga cikin khasa'is na al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace to kulna zamu ce an-nisyanu huna bi ma'ana tark nan da an ka ce nisyan mantuwa bi ma'ana tark ana nufin bari kabar abu da gangan kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce inna nasinakum a cikin suratu sajda aya ta 14 fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum ku dan dane azaba wato bi mana situm liqa ayyukum hada saboda kun mace da haɗo ku da ranan wannan rana sai Allah ce inna da sinakum yace makafirai mu mun manta ku to ai ba a ce Allah ya manta sai dai a ce Allah ya bar su ai taraknakum fil azabi mun bar ku cikin azaba wa wato wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala nasullaha fa nasiyahum a cikin suratul tauba aya ta 67 inda Allah ya ce nasullaha fa nasiyahum munafiqai sun manta da Allah fanasiyahum sai Allah ya manta su kaga ba a ce Allah ya manta su sai a ce Allah ya bar su don Allah baya mantuwa la yudillu rabbi wala yansa fa ma'anahu abin ma'ana annahu taraka ahdallahi annabi adam ya bar alƙawarin Allah wasiyatahu da wasiyar Allah fa kaifa yakunu minan nisyani ya za a yi a ce yayi mantuwa alladhi huwa diddu dhikr wanda shine kishiyar tunani tunda ya an ce ka manta to kenan kishiyarsa shine baka tuna ba in ka tuna ko da baka manta ba malam yace wa qad jara bainahu wa bain iblis min al mujadala ya gudana tsakanin annabi adamu da iblis na, na jayayya wal munazara da tattaunawa fi akli shajarati a cikin al'amarin cin ittanya an gane ko fusulun kathiratun an dauki lokaci mai tsawo jam'i na al faslu nan an gane ko fusulun kathiratun minha qawluhu qawluhu an gane ko kenan fusuli an ce fusulu ana iya cewa nau'i nau'i na magana ko ko fusulun kathira lokaci mai tsawo daga fasali ne na shekara fusulul as-sana al-arba'a misali yace qawluhu fadar Allah ma naha kuma rabbukuma shedan yace musu ai babu wanda ya hana ku ubangijin ku bai hana ku ba an hadhihi shajarati daga cin wannan ittanya ko bishiya kenan suratul a'raf ayata 20 fa kaifa yabqa ma hadha nisyanu ya zai a ce kuma annabi adamu ya manta kenan sai zaman tunan adamu annabi adam ba mantuwa ba da yayi kenan kamar dai da ya manta daga baya kuma da shi dan yanzu yana tattaunawa da shi sai kwaɗayin abin da shi dan ya ga mishi duk da yake ya san da abin da Allah ya ce sai ga ga wata gara ba da za a samu da riba sai ya je sai ya aikata sai ya afka cikin wato wato wannan to shine wannan abin da dai malin ya kawo to karkashin wannan aya ta ɗari da wato sha biyar kenan to amma a cikin littafin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 114 shi ma ya kawo wannan mas'ala a aya ta 115 kenan za mu kawo wannan ayar sannan mu ci gaba da bayani malam yace a karkashin mas'ala ta 114 a cikin littafin daf'o'i hamil ittirab an ayatul kitab qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad ahidna ila adama haqiqa mun yi alƙawari zuwa ga annabi adamu mun dauki alƙawari min qablu tun gabani fa sai sai annabi annabi adamu yammanta malam yace zahiru hadhihi al-aya zahirin wannan aya anna adama nasin annabi adamu yayi bantuwa lil ahdi ga alqawli bin nahyi an akli shajara wato da handa Allah ya mashi kada ya ci ittanya da anna shaytana qasamahu billah domin shaytan yayi masa rantsuwa da Allah innahu lahu nasihun domin cewa shi lahu ga annabi adamu nasihun yana masa mai nasiha ne hatta dallahu har sai da dallahu ya rude shi ma'ana ya ja shi kenan ya mai shigo shigo ba zurhi bi gururin ya rude shi wa ansahu sannan kuma yammantar da shi alhada alkawali wa alaihi to akan wannan fa huwa ma'zurun shi annabi adamu an yi masa udiri la asim ba mai safu ba malam yace wa qad ja'at ayatun ukhra wata aya ta zo tadullu ala khilafi dalika wadda take nuna sabanin wannan wa hiya qawluhu ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala madaukakin sarki wa asa adamu rabbahu fa gawa annabi adamu ya saba ubangijinsa fa gawa sai ya halaka malam yace to wal jawabu amsa an hadha akan wannan min wajhaini an gane ko wato ta fuska guda biyu al'awwalu na farko huwa ma qaddamna abinda mun ka gabatar kenan cikin wannan littafi malam ya gabatar da wannan mas'ala min adamil uzri cewa ba a karɓar uzuri bin nisyan da mantuwa da gairi hadir umma in ba ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ita kadai ce an ka dokan ma an ka doki ma wannan malam ya ce ka dibi mai tahqiqin wannan littafi da ya kawo namba ta wato biyu sai ya ce ka diba cikin mas'ala ta 107 a cikin wannan littafi الثاني نبي أن فنسيا النبي آدم بمعنى ترك يا بري والعرب ربما أطلقت النسيان بمعنى الترك ولوكة العربة إن سنك أنفاني كلمة النسيان منتوى بمعنى الترك سنة نفهم بري ومنه قوله تعالى إن لكتكين شفتر الله سبحانه وتعالى فاليوم ننساهم أيو زام برسو بأنا نفهم الله زي من ترسو با سورة العرف آية 51 والعلم عند الله تعالى ما نيتي إلمينا وجه الله سبحانه وتعالى to galibi kuma abin da ka bar shi da gangan hayye lokaci ya nisa wata rana kana iya mantawa da shi shi yasa sai ka iske wani lokacin suna tare da juna kuma sai ka iske malamai suna musu fassara daban-daban to wannan shi ne abin da wato malam ya kawo sai mas'ala ta gaba da ya kamata mu kawo wannan amma kafin mu kawo wannan mas'ala shine nan Allah ya ce walaqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma to shi yasa malamai suka ce annabi adam kinan bai daga cikin ulul azmi min rusuli don an ce fasbir kama sabara ulul azmi min rusuli to shi kuma annabi adam sai anka ce walam najid lahu azma wadansu malamai suka ce a'a to ai shi ba bai ma daga cikin manzanni tunda ulul azmi min ar-rusuli an kace balle ma haɗin can najid lahu azman ko lam najid lahu azman bai ma da cikin manzanni wanda suka ce a'a annabi adam na da cikin manzanni to nan aka samu sabani shin annabi adam na da cikin manzanni ko bai da cikin manzanni malamai suka ce annabi adam na da cikin wato annaba a kasancewar shi annabi babu sabani domin an ce nabiyyun mukallam annabi ne wanda Allah yana magana da shi to amma kasancewar shi manzo an gare ko tunda mun ce bambancin annabi da manzo shine annabi zai iya aiki da littafin wani manzo ko shari'arsa an gane ko shi kuma manzo ana ba shari'a ne tashi ta kansa ina fata an fahimce ni ma'ana dai ana ba shi tashi shari'a wanda zai aiki da ita ko da zai aiki da shari'a wani annabi kuma za a ba shi littafi to almuhimu dai malamai sun yi ta kokarin bambanta tsakanin manzo da annabi to amma shi annabi adamu waɗanda suka ce shi ba annabi bane sun ce ai cikin hadisi ya zo wato na farfajiyar kiyama da mutane su mutane za su zo zuwa ga annabi nuhu su ce anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni suka ce to kenan kaga annabi adamu ba manzo bane sai aka ce a nan awwaliya ce muqayyada anta awwalur rusuli ba'da zuhuri shirki kai ne farkon manzanni bayan shirka ta bayyana kai ne farkon manzanni bayan shirka ta bayyana a bisa doron kasa amma annabi adam shi manzo ne kafin shirka ta bayyana sai an kace to kenan muqayyada ce kamar yadda annabi Musa ya ce wa ana awwalul mu'minin a cikin suratul araf ne farkon mu'minai kuma annabi Musa ba shine farkon mu'minai ba ai awwalul mu'mina fi ummati an gane ko an gane ko shi ne farkon mai imani cikin al'ummarsa ko shi ne farkon mai imani cikin al'ummarsa cewa Allah bai ganuwa kaga dai mu kayyada ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace qul inni umirtu an akuna awwala abu awwala man aslam an umurce ni in kasanto in kasance farkon wanda ya musulunta a kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda sun ka musulunta a har ma ya faɗa wa ana awwalul muslimi da kashin suratul an'am ni ne farkon musulmai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine farkon musulmai ga shine karshen annabawa nan awwaliya ce muqayyada fi ummati ko fi zamani a cikin al'umma ta ko a zamanin sa an gane ko da kyau sun fassara awwal mun aslam shine mai gaugawa wanda zai musulunta a to gaugawa wanda zai mika waya aida ma wanda ya gaugawa kenan galibi ai shi ke zama na farko don haka dai a takaice awwaliya ce muqayyada kenan awwalur rusul ana nufin ba'da zuhuri shirk sai zama to annabi adam manzo ne dalilin da ke nuna annabi adam manzo ne to ai annabi adam da shari'a wani manzo ya aiki kaga shine farko za a bashi tashin shari'a zira sa da shari'a za su yi aiki da ita to kenan ko kaga alal aqalla ko da sako ɗaya isar zuwa ga hawa'u ai annabi adam ya zama to manzo ballantana kuma zuriya karni goma da an kai kafin annabi nuhu ya bayyana karfi goma da an kai kafin annabi nuhu ya bayyana duk sun kasance ba su wata Allah ba dukkan sun kasance akan tauhidi to su kuma shari'a suka yi aiki da ita kaga zo da annabi adamu ne za a cewa an ba ita don haka shi ma annabi adamu manzo ne kinan cewa ba a haidda shi daga cikin manzanni ba za a fitar da shi ba sai dai walam najid lahu azman tunan za a fitar da shi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli don shi Allah ya ce lam najid lahu azma mas'ala ce wanda malamai sun tattauna akan ta kwarai da gaske ya kamata ɗaliban ilimi wato su yi hattara dan za ga mutum ya ga wata matsala bai san yadda malamai suke tattaunawa akan ta ba sai ya zo ya dauka ya ce zai yin bayani kuma sai abin ya zo ya rikici to matsala ta gaba sai matsala ta 685 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha mun dawo cikin shi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya aka yi Allah ya ce fala yukhrijannakum min al-jannati kina Allah ya ce ma annabi Adamu da Hawwa kada shedan ya fitar da ku daga aljanna fatashqa an gane ko sai ka wahala walam ya kulfa tashqaya sai ku wahala ku biyu alhali ko wal khitabu li adam wa li adam wa hawa kuma khitabu ga magana da adam da hawa akai ma ita alaihi assalam amincin Allah ya tabbata a gare su qulna za mu ce li wujuhin saboda wadansu dalilai ahaduha na farko annar rajula shi mutum qayyimu ahlihi shi ke tsayuwa game da iyalinsa qayyim dan an ce qayyim wanda ke tsayuwa game da tafiyar wani abu an gane ko wa amiruhum kuma shine shugaban su fashiqa'uhu wahalar sa ya tadammunu shiqa'ahu yana yana yana tare da wahalar su ya kumshi wahalar su kama anna mu'adatahu kamar yadda adawa da shi ta tadamman mu'adatahu ta shafi adawa da shi an gane ko fahtasara al-kalama sai ta kaita magana bi isnadi shiqa'i ilayhi ya danganta wato wahala zuwa ga annabi adamu duna ha banda ita hawa'u lamma kana mutadamminan lahu domin wannan ma'ana cewa wahala annabi adamu shiqa'u adamu mutadamminan lahu ya kunshi wahalar hawa'u na fata an fahimce ni ma'ana dai galibi in mace tana wahala dole miji in miji na wahala dole mata ta wahala to kenan ko ko da ba wahala ba irin wagata jiki duk larurar da ta shafe shi ai ta shafe ta الثاني نبي أنه إنما أسنده إليه ونسمع لمسكة أبن يسا أنك دنغنتا وأنه مهلا زواغ النبي آدم دونها بند هواء للمحافظة على الفاصلة دان أكي آيك عرشان آية تند آية آيوين سنة قاري واني da abin nan da alif alif da waɗanda suke gaba da waɗanda suke baya kenan sai an kai wannan don a kiyaye shi الثالث نأك أنه أراد بالشقاء شقاء في طلب القوت وإصلاح المعاش أنه شي أراد بالشقاء أبن دي nufi da wato rashin arziki ashaqa'u fi talabil quti an gane ko wato wahala ce rashin arziki ne na neman abinci wa islahil ma'ashi da gyara rayuwa an gane ko ba wahala ba ko wuce irin wahala a'a wahala ta neman abinci da gyara rayuwa ta yau da gobe wa zalika wazifatur rajul dunal mar'a wannan aikin maza ne ba mata ba to aka rauka Allah wannan banda kasashen ture da kasashen gwarawa da na arna mafi yawancin su inda ba gane musulunci ba mata ne suke zuwa su yi wannan aikin qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ya ce ɗaya daga cikin malamai mutaqaddimin ah uhbita ila ila adam alaihi salam thawrun kenan kuka ce ahbata kamar Allah ya sauka ma annabi Adam ko ko uhbita an saukar ila Adam zuwa ga annabi Adam alaihi salam aminci Allah ya tabbata gare shi saurun an gane ko kenan uhbita ila Adam saurun ya kamata a ce an saukar da sa ga annabi Adam ahmar fari saurun ahmar fa kana yahrisu alaihi annabi Adam yana noma a kansa wa yamsahu al-araqa an gane ko an ce al-irq da ainun al-irq al-irq an kai mara'un sukuni an kai ma'ainun kasara yana rufin jijiya in an ce al'araq an kai ma'ainun fatha ra'un fatha al'araqu zufa ko gumi zuha ko gumi an gane ko kuma an ka ce al'araqu al'araqu da alhamza akai ma alhamza fatha akai mara'un fatha akai kasara shine rashin samun bacci sai kai hatta yace to annabi adamu yamsahu al'araqa yana shafe gumi an jabinihi daga goshinsa fa zalika shaqa'uhu wannan ita ce wahalarsa ina fata an fahimci to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan aya to yan uwa musulmi ga dukkan alamu sai mas'ala ta karshe da ya kamata mu karanta mas'ala ta 686 malam yace fa in kira idan aka ce hal ya juzu shin ya halatta an yi qalu a ce kana adamu asiyan annabi adam ya zama to mai sabo gawiyan ya wato ya aiki irin wanda yake aiki na halaka yace akhdan min qawlihi ta'ala mu karba mu karbi wannan tunanin ko fikirar daga fadar Allah subhanahu wata'ala wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba ubangiji sai halaka qulna za mu ce yajuzu an yuqalu asa adamu ya halatta mu ce annabi adamu ya saba ma Allah kama qala Allah ta'ala kamar da Allah faɗi wala yujuzu ba amma bai halatta ba an yuqalu kana adamu asiyan adamu ya zamanto mai sabo li'annahu la yalzamu min jawazi itlaq al-fi'l jawazi itlaq al-ism al-fa'il domin bai halatta ba dan an samu aiki a ɗauki wannan suna a ɗora na aikin ga mutumin ala tara annahu yajuzu an yuqalu tabarakallah shin baka gani ba baka gani ba cewa annahu yadda sha'ani shike yajuzu ya halatta an yuqalu a ce tabarakallahu albarkatun Allah sun yawa wala yajuzu ba za bai halatta ba an yuqalu a ce muba wato sai aka sa tabaraka a'a muba mubarik mubarik ya kamata a sa tunda shine ismul fa'il tana yawa wannan ta'un an yi kuskure wajen bugawa mimun ce ya kamata a sa muba a ce ma Allah mubarik amma kuma gashi an ce tabarakallahu malam yace wa yajuzu an yuqal kuma ya halatta a ce taballahu ala adam Allah ya karbi tuban annabi adam wala yajuzu bai halatta ba an yuqalu Allahu ta'ibun Allah ya karba kenan ta'ibun ala adam wa nadha'iruhu kathiratun irin wannan suna da wato yawa to irin wannan abu gurguje abinda yan uwa ke so ya kamata mu fahimta shine cewa ba duk abinda an kai itlaqi ba na suna na fi'ili ake iya sanya masa suna to amma ne duk da haka nan sai mun fahimci cewa bambancin shi akwai aqida nan ta fuskar aqida ma ai kwata kwata bai yiwuwa za mu zo insha Allah darasi na gaba mu yi bayanin wannan ta fuskar aqida dan an kawo fi'ili ga Allah bai yiwuwa a doke shi a maida shi suna na Allah ko sifa na Allah kamar da malam ya kawo amma da to ai annabi Adamu ai shi ba Allah bane to ya za mu yi da wannan to yanzu amsa a gurguje kafin abin nan darasi na gaba lokacin da za a samu lokaci don na ga mamallan zai kawo wannan ƙari game da sunayen Allah shine cewa shi fi'il yana nuna abu ya abku ko ko zai abku ko ko an yi umarni da a aikata yanzu in nace zahaba ya tafi kaga so daya in nace yazhabu yana tafiya tana yiwa yanzu yana tafiya ko ko zuwa gaba zai tafi to amma kuma in nace izhab je ka to mi abambanci tsakanin fi'ili da kuma suna shi suna da jumlar fi'iliya da fi'ili suna nuna abu ya abku in madina ya riga ya abku in mudari'ina yana ga abku ko ko zai abku gaba in amrina an yi umarni da aikata to amma idan ya zamanto suna ne yana nuna abin tabbatacce ne ana aikata shi aljumlal fi'liya an gane ko tadullu ala alhadath wa tadullu ala almudhi alhadath aw tajaddudihi aw takraruhi aw talab alfi'l wal jumla alfi'li wal jumla alismiyya ita ju- والجملة الاسمية تدل على التجدد والثبوت والتكرار الجملة الاسمية جملة تسونا ترى abu ya tabbata kene an kace saraka wane yayi sata to ba dai shi da sariqun ba barawo domin tana yiwa wannan sata ɗaya yayi to sariqun kuma wannan aikin sa ne ya zan barawo to kaga kene an kace asa yayi kuskure ɗaya ba shi ke nuna cewa ko da yaushe akan kuskure yake ba in an kace alima ya san abu to ai ba shi ke nuna masani bane dan ka san mas'ala ɗaya baka zama malami sai ka yi ta karatu ka san mas'aloli da dama karatu ya zama to shine aikin ka to kenan shassa nan ma game da dan adam ma ba a yi talakin su sai dai irin wannan shari'a ana hankalta mata kuma inda ta dosa nan da wannan wasu kafake suka ce mutumin da ya sata daya ba a yi masa haddi don Allah ya ce wasariqu wasariqatu Allah bai ce ba wato misali man saraka ko kuma man uh, abin nan suka ce tunda ai ba a ce saraka ban so daya a'a wasariqu an kace suka ce to jumla ismiya ce ta nuna aikin sani yau da gobe malamai suka ce a wannan ƙarya ne sariqu na Allah ya faɗe shi sata ko da sata ce ta farko za a yanke hannunsa kuma galibi ma yana da wahala sata ta farko Allah ya tona masa asiri har akai inda za a abin nan nashi sannan azzani to zani nan ba a cewa nan suna ne shi ma ya dullu ala subut sai in mace ta zama to mazinaciya a'a hatta da na dai tai ko da ta farko ce za a yi mata haddi irin na mazinata waɗanda Allah ya ce don mi ko mata aure shi ta yi zina ta farko ko budurwa ta yi zina ta farko aka kama ta hukuncin zina din ya kama ta in wanda za a jefe ce a kashe ta mata aure a jefe a kashe in kuma wanda za a yi ma bulala ɗari ce a yi mata bulala ta ɗari in budurwa ce to da haka wannan hukuncin tabbata tabbatacce ne ba a canza shi ba a canza shi a ce a'a wato asalin shi a luga ga yadda ke nufi amma in shari'a ne ta nuna ya wannan hukuncin baya nan to da shari'a za a aiki hakika ta shari'a za a aiki ba hakika wato ta luga ba ya kamata mu fahimci wannan cikin alhaqaiq shar'iyya abin da haqaiq za a gabatar da alhaqiqatu shar'iyya sannan alhaqiqatu urfiyya sannan alhaqiqatu lugawiyya a wajen malaman usulul fiqh to wannan shi ne abin da nake son in ce a gurguje dan mu bambanta tsakanin fi'ili da kuma wato suna da kuma aljumla ismiya da kuma aljumla fi'liya insha Allah ta'ala ɗan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta saboda lokacin ya muna halinsa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh